kuma ma'abuta sauraron radio al'umma abin da kuke barkanmu da yau barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci wanda za mu gabatar muku da shiri na wanda muka yi mata ke da ifadatul umma fi iza'atul umma shiri na wannan shiri ne da yake zo muku daga jiya aka fara shi zuwa wata guda insha Allahu ba don komi ba sai don fa'idantar da wannan al'umma abin da yake abin da ya shafi na addinin musulunci muna fatan Allah ya mana jagora kuma wanda zai dafa muna wurin shirin da gabatar da shirin insha Allahu shine Sheikh Abdulmalik Khamis wanda ni zan gabatar da shi a yau Mustafa Bashir kenan Na'am, ba da bata lokaci ba ‘yan uwa za mu shiga cikin shirin gadan-gadan wanda yau insha Allahu awa ta farko za mu tattauna kan abin da ya shafi suratul fatiha awa ta biyu kuma sai mu tattauna kan abin da ya shafi tajwidi kenan ‘yan uwa sai a ci gaba da bibiyan mu agar makalla sai a gaida al'umma.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Agar makallahu muna son mu ji ta'arifin ita suratul Fatiha.
Na'am, sura suratul Fatiha ɗaya ne daga cikin surorin Alƙur'ani. Sura kuma da Larabci wani lokaci sun kace tana nufin wato almanzilatul rafi'a an gane ko wato kamar a ce matsayi wanda yake madaukaki alam tara anna allaha ataka suratan tara kulli tara kulli malikin dunaha yatazabzabu sai daga cikin shu'ara yake cewa baka ga Allah ya baka wata wato manzila ba wato matsayi wanda yake madaukaki zaka ga kowane malik sarki yatazabzabu dunaha ya kamar yana son ya kai gare ta amma yatazabzabu yana ta kai da kawo amma bai samu tabbata ba kiya wato ya kidime ko ba haka ba to amma surorin alqur'ani su suna farawa ne a sura tabda bil basmala wa tantahi bil ayatil akhira wannan shi dai ne yawa aka ramaka Allah wannan sura a wani gari ta sauka suratul fatiha to akwai magana guda biyu wasu suna ganin suratul fatiha ta sabka ne a makka wasu kuma daga cikin malamai suna ganin ta sabka a makka ta sabka a madina to idan muka duba cewa ta sabka a makka dalili ne ingantacce ba wani shakka a cikinsa domin allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hijr ya ce cewa ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم mun baka السبع المثاني wato surori guda bakwai da ake yawan karanta ayoyi guda bakwai ko surori guda bakwai amma zance mafi inganci ayoyi ake nufi kenan fatiha to kuma suratul hijr makkiya ce duk malamai sun yarda da cewa makka ta sauka kenan ka ko in an ce an bashi su a makka yana nuna cewa a sauka sai da ita waɗansu sun ce kuma ta sabka a makka ta sabka a madina dalilin da yasa suke cewa ta sabka a makka ta sabka a madina suna ganin kamar akwai wata rana manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yana zaune sai aka zo da suka ji ƙara daga sama wata kofa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin cewa ba a taba bude ta ba in ba wannan ranan ba don haka an sabkan mai da haske guda biyu akwai Fatiha akwai kuma karshen suratul Baqara to amma malamai da suka tafi suka ce a'a kawai dai ba za a ce ma sun ta sabka su biyu ba sabkar ta dai a makka ne wannan bai hana an sake zuwa da ita amma ba saukarwa ba ce an gane ko a ma'ana domin in ta riga ta sabka kun bayyuwa a ce ta sake kuma sauka a kenan malamai suna da magana cewa akwai sura da ke sabka so biyu so biyu akwai wannan magana din fatiha ma tana daga cikin su ina fata an fahimci Allah ya taimaka amin yawa aka rabaka Allah sai kuma ita suratul fatiha tul kitab kamar da muka sani ana zana ma suna sura suna
na'am suratul fatiha tul kitab ya ne aka yi aka zana ma suratul fatiha tul kitab sannan kuma sunan ta kenan da guda suratul fatiha ko tana da sunaye na'am eh suratul fatiha dama mun faɗa cewa malamai sun yi saɓani akan tasam makka ko madina kuma mun faɗi cewa abin nan zance mafi inganci ta sauka ne a makka tun da suratul hijr makkiya ce kuma an ce walaqad atainaka sab'an min al-masani mun baka ayoyi guda bakwai da ake karanta su ita ce fatiha ina fata an fahimce ni to mun faɗi kuma cewa sura shine abu wanda yake manzila rafi'a alam tara anna allaha ataka suratan tala kulla malikin dunaha yatazabzab kenan sura shine manzila ar-rafi'a madaukaki kuma mun ce sura a shari'a sura kamar wani juz'i ne na alkur'ani wanda ke budewa da basmala ya kare kuma da aya ta karshe kamar suru ne kamar katanga ce abu ne wanda an katange shi to abin da ya shafi sunayen suratul fatiha malamai sun yi maganganu nan ma da dama an gane ko da yake kasancen munci wajen saukar ta na wasu kace ta sauka a Madina saboda hadisin da yazo an bude kofa wata kofa daga sama an zo da haske guda biyu Fatiha da kuma karshen bakar waɗanda ba a taba wani annabi haske irin waɗannan ba to amma dai malamai suka ce kawai dai tunda ta sauka a Makka kawai sai dai a ce an sake zuwa da ita amma ba ta ta sake sauka ba ko kuma dauki cewa dai ta sake sauka amma dai malamai sun jaye da wancan ra'ayi game da abin da ya shafi sunayen suratul Fatiha akwai maganganu daban-daban akwai suna akwai kuma sifa mun gane ko in an ce sunan mutum daban sifa shi daban yanzu in ce sunan wane kaza to amma in ce dogo ba sunan shi bane wannan sifa ce in ce baki ko gajere wannan sifa ce kila fata ana fahimta ta to shi yasa waɗansu maganganun malamai za su kasu gida uku a wannan fakin magana ta farko shine cewa waɗansu sun tafi cewa suratul fatiha tana da suna guda tal katal mm. tal mm. sauran kuma duk sifofi ne hey. waɗansu kuma kamar ibnu ashur a cikin uh, tafsirinsa a tahrir wa tanwir mm. shi ya ɗauki cewa suratul fatiha tana da sunaye ne guda uh, hudu al-fatiha tunda ana ce mata fatihatul kitab as-sab'ul masani tunda yazo a cikin suratul hijr sannan ummul qur'an kamar yadda zo cikin hadisi wato man salla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'an ana kiranta wato ummul qur'an kuma ana kiranta ummul kitab kamar yadda zo cikin hadisi na ubada bin samit la salata liman lam yaqra bi fatihatul kitab ko bi ummil kitab to bi fatihatul kitab afwan bi ummil kitab saboda da an ce maka ta ummul qur'an alquran kuma shine alkitab ina fata ana fahimta ta kinan da wannan ne malamai suka ce sunayenta guda hudu ne to amma idan muka duba da Imam Suyuti kamar yadda Ibn Ashir ya faɗa a cikin At-Tahrir wa Tanwir ya kawo sunaye kusan guda 25 to zamu ga cewa waɗannan sunayen galibi ba sunayen ta bane amma sifa ce ina fata an fahimce ni sai ka iske wata sifa ce wadda aka kira ta da ita sai suka ɗauke ta ina fatan an fahimce ni to amma ma malamai suna ganin kawai sunan ta Fatiha ne kawai domin as-sab'ul masani kina al-ayatu as-sab'ul masani ayoyi guda bakwai waɗanda ake yawan karantawa kaga wannan ba suna bane sifa ce sannan kuma misali in muka ce abin nan ummul kitab uwar littafi ai ummu sifa ce ba suna bane ummul qur'an uwar qur'ani misali kaga wannan sifa ce ba wai sunanta bane sai zaman to dai zance mafi inganci sunanta shine fatihatul kitab din nan la salata liman lam yaqra bi fatihatul kitab kamar da yazo cikin hadisi na ubada bin samit a cikin sahihul bukhari wallahu a'lam tambayar mu ta cewa ina aka saukar da wannan sura an saukar da ita a makka a makka magana mafi inganci mafi inganci wasu malamai kuma sun ce ta sauka a makka kuma ta sauka a madina Madina. Aka roƙa wannan sura ko za ku iya faɗa muna ko falala daga cikin falala ta kuma.
Eh to gaskiya suratul Fatiha tana da falaloli da dama. Na farko idan muka duba ita ce sura mafi daraja a cikin alkur'ani don waɗansu suna ganin kul huwallahu ita ce sura mafi daraja a cikin alkur'ani wannan ba gaskiya bane ina fata an finci domin akwai hadisi na Abu Sa'id ibn al-Mu'alla wanda yake na cikin sahihul Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya za hannunsa yake cewa ba za ka so in karantar in sanar da kai ba ala u'allimuka a'zama suratin fil qur'an baka so in sanar da kai sura mafi daraja ko girma da ɗaukaka a cikin alkur'ani ya ce ina so ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hannunsa suka je bakin kofar masallaci don a cikin masallaci ne sai yake cewa ka ce zaka sanar da ni sura mafi daraja a cikin alqur'ani sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kinan fatiha hiya sab'ul masani ita ce sab'ul masani wal qur'anu alladhi utitu kuma ita ce alqur'anin da aka bani domin ita ce uwar alqur'ani ba ba ana nufin ita ce alqur'anin gaba ɗaya ba ma'ana ta kumshi ma'anar alqur'ani na'am na'am ina fatan an fahimci to don haka wannan shine abinda zai nuna cewa fatiha ita ce sura mafi daraja da kima a cikin alkur'ani mai girma.
To an garma kalla wani na iya cewa ya samu wani hadisi wanda ke nuna cewa ayatul kursi ita ce mafi girma. Ayatul kursi aya ce, wagga kuma sura ce. Akwai bambanci tsakanin aya da sura.
Na gani to aka rama kallahu abin da ya shafi suratul fatihatul kitab na'am akwai wurare wa'anda Allah ya wajabta karatun to lalle cikin sallah akwai maganganu na malamai kuma maganganun nan suna da yawa musamman dai a gurguje ɗalibin ilimi ba za mu so mu bashi wahala kwarai ba sai mu ce shi ba cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al andalusi ɗalibai kuma da suke bincike a jami'o'i su sun san manya manyan littattafai na mazhabobi eh karanta ta cikin sallah an yi sabani waɗansu suna ganin karanta fatiha ba wajibi bane ga liman ba wajibi bane ga mamu waɗansu kuma suna ganin a'a wajibi ne ga liman da mamu a kowane hali waɗansu kuma suna ganin a'a wajibi ne ga liman a lokacin da yake karatu a bayyane an gane ko amma wajibi ne ga mamu da shi da liman a lokacin da ake karatu a asirci to kinan ko ne kuma ya kawo dalilai ne ya kamata kada mu faɗi magana ba mu kawo dalilai ba dalilin waɗanda suka ce ba wajibi bane a karanta Fatiha cikin sallah sun kafa hujja ne da ayar da ke cikin suratul muzammil faqra'u ma tayassara min alquran ku karanta abin da ya saukaka a cikin alqur'ani idan muka ce Fatiha rukuni ce ko a nafila ko a farilla tunda nan ana zancen nafila ne to ai kenan kuma ta zamanto faqra'u ma tayassara min alqur'ani ku karanta abin da ya saukaka sai sun ce ma tayassara alladhi tayassara sai suka fa hujja da wannan duk da yake wannan dalili dalili ne wanda yake da'ifi jiddan jiddan ina fata ana fahimta ta ma'ana yayi rauni saboda ya zo da abu mujmal amma idan muka dubi hadisi na Ubad bin Sabit wanda a cikin Sahihul Bukhari sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la salata la annafiyati lil jinsi babu sallah liman lam yaqra bi fatihatil kitab ga wanda bai karanta ba da fatihatul kitab ita ce alhamdu kaga yannan yana nuna cewa an wajabta mi sai an karanta ta domin an kore wato abin da sallah waɗanda kuma suke ganin cewa ba sai an karanta ta ba gaba ɗaya sun kafa hujja ne da wani hadisi na Abu Huraira wanda Imam Malik ya ruwaito shi na cikin Muwatta bin Malik yake cewa man salla salatan lam yaqra bi fatihatil kitab fa hiya khidash duk wanda man salla salatan duk wanda ya salla lam yaqra fiha bi ummil qur'an bai karanta ba da ummul qur'an ita ce fatiha fa hiya khidash to sallar shi tauyayya ce to nan sai aka yi sabani shin tauyayya ce an karbe ta ko ko tauyayya ce wadda ba a karba shi yasa waɗansu suka ce nan tauyayya ce wadda ba za a karbi sallah ba sai suka wajabta fatiha waɗansu suka ce khidash wasu daga cikin malaman malikiya musamman wasu daga cikin su suka ce a'a wato tauyayya ce amma za a karbi sallah kin sai zaman to sun bi waccan fassara ta faqra'u ma tayassara min alquran amma jamhurin malikiya ko zance mafi karfi a cikin mazhabin malikiya fatiha matsayin wajibi take ina fata an fahimci to idan muka zo kuma akan karanta fatiha a sallah idan liman yana karatu a bayyane a lokacin da yake yi asirce nan ma akwai sabani waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa wajibi ne idan ana karatu ma a bayyane ko a asirce mamu da liman da sun karanta ta to me hujjar su su suna kafa hujja ne da wani hadisi shi ma hadisi ne Ubada bin Samit wanda Imam Tirmidhi ya kawo shi da Abu Dawud da Imam wato Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana yana sallah da sahabbansa sai ji karatu ya masa nauyi kenan saboda mutane suna karatu a bayansa sai ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum tana yiwa kuna karatu bayan limaminku sai sun ce qalu na'am ya rasulullah qala la taqra'u illa bi fatihatil kitab kada ku karanta sai da fatihatul kitab fa innahu man lam yaqra biha fa innahu la salata liman lam yaqra biha babu sallah ga wanda bai karanta da ita ba kaga wannan shine hujjar su wannan hadisi kuma da yawa daga cikin malamai sun da'afa shi an gane ko to tunda sun da'afa shi kenan ba a kafa hujja da shi sai dai wanda yake ganin hadisi ne ingantacce to sai mu je zuwa ga kuma wani hadisi na Abu Musa al-Ash'ari wanda yana cikin sahih Muslim ina fata an fahimce ni sannan ina ganin Imam Abu Dawud shi ma ya kawo shi da sauran malaman hadisi amma dai tunda Muslim ya kawo shi magana ta kare Abu Musa al-Ash'ari yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya muna khutba ya koya muna sallah to daga cikin abin da ya faɗa sai ce fa idza kabbara a wata riwaya wadda ta zo ta Imam al-Baihaqi fa idza kabbara al-imam nan ba aka al-imam ba idan yayi kabbara fa kabbiru ku yi kabbara wa idza qara'a idan yayi karatu fa ansitu ku yi shiru kina kaga wannan nuna cewa idan liman yana karatu a bayyane sai ku yi shiru ban sani ba ko an fahimce ni to kaga idan muka duba kuma alqur'ani mi Allah ya ce wa idza quri alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan aka karanta alqur'ani fastami'u lahu ku saurara wa ansitu ku yi kawaici kidan kaga ko ku yi shiru wanda bai san kawaici ba kaga anan wannan ya nuna ce maka kuma bai ce maka ko cikin sallah ko wajen sallah ba kenan ya shafi ko ina to shi yasa malaman hanabila su ne suka tafi cewa ko da liman yana karatu a bayyane sai ka karanta fatiha saboda wancan hadisi da so la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab amni su ko wadanda sun kafa hujja da wa idza quri alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun shi ma amni shi ko wancan la'allakum taqra'una khalfa imamikum to fala taqra'u illa bi fatihatil kitab wasu sun da'afa shi sai ya zama to sun yi taksisi su ko waɗancan sun kafa hujja da hadisi na Abu Musa al-Ash'ari wa idza qara'a fa ansitu kenan kaga ya fi fitowa da abin baro baro tunda shi ba ba a sabani wajen kasancewa ce hadisi ne ingantacce tunda yana cikin sahih muslim to kuma shi ne abin da dai zaka ji malamai suna sabani akan shi duk da yake ibn Uthaymeen yana cewa min al-masail awis jiddan cewa ka rinjaye da daya yawa to mu dai wallahi alam dai mun dai tai wajen wa idza qara'a fa ansitu kenan tunda hadisi ne ingantacce kuma karara yake gaskiya idan limami kaga yana karatu a asirce ka karanta babu matsala amma ka karanta a bayyane liman yana karatu kaga sai a samu irtibak shi karatu sauraren alqur'ani abu ne wanda yake ana bukata shi wallahi wa'ancan wa'anda suke ganin cewa dole sai ka karanta idan liman yana karatu idan ka zo ka isko liman yayi ruku'u a su wannan dama shi wannan an fitar da shi dama man adraka raka'atan min as-salati min as-salati faqad adraka as-salah kenan nan babu matsala dukkan su sun yi ittifaqin inda ka iske liman yayi ruku'i da kai ka same ta na ana matsalar shin lokacin da aka fara sallah da kai to nan na matsalar take ina fata an fahimci ni kenan babu sabani a wannan wurin na cewa in ka iske liman yayi ruku'i kowa ya yadda ka samu wannan raka'a din to a su wurin su menene ita hukunci menene ita fata ta kitab eh a anan da ya hadisi ne baka cewa in ka iske liman yayi ruku'i ka bi shi ka samu raka'a ina nufin hukuncin ta rukuni ce ko wajibi ko sunna eh tana matsayin rukuni in babu ta babu sallah to abinda babu sallah kuma aka rauka Allah zaka sami eh anan hala ce istisna'iya ka zo ka iske liman yayi ruku'i shari'a ta baka wannan dama ai ba da kanka ne kai aiki ba eh ko mai qawaidi yace wa qira'atul fatiha da karatun fatiha farlun farilla na
haka ne aka rauka Allah kenan aka rauka Allah idan mutun ya karanta suratul fatiha ta kitab cikin sallah na'am wajibi ne sai ya biyo da ita da wata sura ko kuma ba wajibi eh to karatun sura ana ganin sunna ne an gane ko ba matsayin wajibi yake ba tunda shi wanga hadisin ya nuna cewa wanda bai karanta ba Fatihatul Kitab bai da sallah kinan wanda ya nuna cewa wanda ya karanta ta yana da sallah kinan sura sai ta zama to matsayin sunna in mun kalli mafhumu na shi wannan hadisi din haka akaramakallah na'am akaramakallah muna zancen sallah abin da ya shafi lokacin da mutum zai karanta Fatihatul Kitab zai fara da isti'aza inda basmala ko kuma a'a Fatiha kawai to na farko mutum zai yi isti'aza amma a ɓoye a'udhu billahi minash shaitanir rajim zaka yi shi ne a ɓoye kuma akwai du'a'ul istiftah subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk a asirce sai ka fara karatu kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk da yake wasu sun san waɗannan addu'o'i ba kuma adiyatul istiftah suna da yawa ba guda bace an gane ko in mutum ya diba cikin sifatu salatun nabi min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na ash-shaykh Muhammad Nasiruddin Albani zai ga addu'o'i daban-daban waɗanda suka inganta amma ita basmala an yi sabani su shafi'iyya sun ɗauki cewa basmala aya ce daga cikin surori daga cikin ayoyin suratul fatiha kuma sai ka karanta ta a bayyane su malikiya sun tafi cewa a'a basmala ba ta daga cikin wato ayoyi na fatiha cikin kowace sura kuma ba aya bace amma su shafi'iyya sun tafi cewa a'a aya ce a cikin suratul fatiha waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa a'a basmala aya ce a cikin kowace sura kaga sabani ne mai yawa amma a cikin fatiha nan yake da hatsari tunda a wajen shafi'iya in baka yi basmala ba babu sallah shi yasa su a wajen su dole sai ka bayyana fatiha in dai zaka ba su sallah in ba haka ba a wajen su ko da ka yi da asirci kaga ba za su yarda da kai ba aka rogalla wajen shafi'iya da sauran abin nan ita suratul fatiha aya nawa gare ta bakwai ne duka amma wajen ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim a wajen wajen da ba shafi'iyya ba nan aya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin can ne aya ta bakwai su ko shafi'iyya siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin duka aya guda ce kidan wakafin ne ya bambanta dama wakafi yana iya sawa a sa tsammanin nan aya ce ko kuma ba aya bace to amma waɗansu malamai sun tafi cewa a ɗauka basmala aya ce a cikin wata ƙira'a a wata ƙira'a kuma ba aya bace amma da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa an yarda da cewa basmala cikin alkur'ani take amma kuma ba aya ba ce a'a an sabkar da ita don gane bambanci tsakanin wata sura da wata sura wannan shi ne abin da malamai sun ka tafi akan shi wallahi a'lam kenan abin da shafi sabani wajen abin da shafi mazahib na fuqaha da kuma mazahib na qurra na'am akwai sabani na wajen rubuta ita basmala aya ce ko ba aya ce ba.
yawa kasancewar ta to shi yasa wasu sun ka tafi akan wannan suka tafi cewa misali cikin wata qira'a ta zamanto aya a wata qira'a ba ta zamanto aya ba wasu ka ce a'a muttafaqun alaihi dai qur'ani ce Mm.
an gane ko amma kasancewar ta aya a cikin sura nan da aka yi Eh.
sabani sai mun gane cewa dukkan malamai su yi da cewa cikin qur'ani take sabani ita isti'aza an san cewa ba aya bace a cikin kowace sura amma Allah ya umarni da ita fa idza qara'ta al-qur'an fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta alqur'ani nan ana nufin idan kai niyyar karanta Eh.
alqur'ani domin lafazin ya zo fa idza qara'ta al-qur'ana in ka karanta qur'ani Mm.
kaga ko ba sai mutum ya karanta qur'ani ba sannan zai yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim tana mala wani ya ce ina iya in yi isti'aza saboda tana yiwa daga baya da ya shigo ni sai in dan kure shi to kenan farkon karatun baka karanta ba sai ka bar shi dan kana tare da karatu alkur'ani sai ka Sai kare kore shi sannan wannan kai karshe.
a'a yo a kore shi ne tun da farko ina fata an fahimci duk da Eh.
ke wannan mazhaba din akwai ta Eh.
in ka diba cikin al-muqaddima ta Jami'ul Ahkam na Imam Al-Qurtubi ya kawo akwai malaman da suke da wannan Eh.
ra'ayi amma zance mafi inganci fa idza qara'ta al-Qur'an idan kai niyyar karatun al-Qur'ani domin in muka ce zamu dauki wannan ya ayyuhallazina amanu ya ku da kuka yi imani idza qumtum ila salati idan kuka fasara min shi idan kun tashi za ku yi sallah to faksilu wujuhakum ko yanke fuska to kai a fassara kake da yanzu sai mu bari sai an yi sallah sai ayi arwalla ko a za a tashi a yi sallah a shikenan idan kuntum ila Eh, salati wala, akwai aiki annabi eh to tunda akwai aikin annabi Eh.
to kenan da wannan na za a dibi siyaki da Shi ba wace ƙarya isti'aza sai ce.
sai a koma zuwa ga aikin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka aka rokalla wai aka rokalla isti'aza nan eh, ya ne yake to tana da sigogi daban-daban Ah.
amma dai zance kamar yau ma- abinda malamai suka zaba wato uh, tunda Allah ya ce fa idza qara'ta alquran fasta'iz billahi minash shaitanir rajim sai ka dauki a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar wanda ya zo cikin alqurani ne karara duk da yake akwai wadansu sigogi wadanda suna iya zuwa mutum na iya aiki da su a'udhu billahi samiyil alim minash shaitanir rajim ko kuma a'udhu billahi da sauransu dai sigogi suna da dama menene isti'aza nan take nufi isti'aza tana nufin neman tsari ga Allah da kariya daga shaitan shine isti'aza istighasa kuma neman taimako daga wajen Allah subhanahu wata'ala Mm. wannan wazani na isti'aza isti'aza na mala ya kawo mene ke nufi eh isti'aza mun kace neman taimako Isti- eh, ai mala isti'aza ya yi zance da neman abu mu kuma ba mu gashi cikin kalma ba kamar mi a'a to eh, a larabce da alifun da sinun da ta'un tana nuna at-talab nema Eh.
amma ma'ana goma sha wani abu take dauka a larabci Eh.
amma abin da tafi dauka a gaugauce tunda ba zancen sarfu ne muke yi ba da ilmin nahau shine ma'anarta wadda tafi fitowa a fili shine nema in an ce ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi fassara ya fassara istafsara ya nemi a fassara mishi fahima ya gane istafhama ya nemi a ganar da shi Aka- shi yasa aka sanya mata tambaya suna alistifham neman fahimta haka haka haka To.
rawa Uh, la ina nufin fassara ta ita suratu isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir me ake fassara ta eh ina neman tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala mina shaitan daga shaitan Mm.
an gane ko to eh, shaitan eh, sun ce asalin shi daga wa, shatuna ne shine idza ba'uda domin shaitan yayi nisa wani sun ce daga shata ya shitu ne idza ihtaraka ya koni shaitan ko konan ne ne ne kuma yayi nisa daga rahama Allah sai dai a dauki wancan da ba'uda shine mafi zance mafi inganci ar-rajim kuma wanda yake jefaffe daga rahama Allah kenan fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul marjum kenan wato an jefar da shi daga rahama Allah kuma sun ka ce rajim fa'ilun ne bi ma'ana fa'il ay rajimun ne wanda yake jema jefan waninsa yarjimu ghairahu bil ghawayati yana jifan waninsa da halaka eh to wannan ita kuma shi- bismillah bismillah kuma ma'ana ina neman wato wasu malamai sun ce za a kaddara fi'ili kina abda'u ko aqra'u bi bismillahir rahmanir rahim ko kuma ibtida'i bi bismillahir rahmanir rahim malaman kufa wasu malamai ne na nahwu babu lokacin da zamu bayani kansu suka ce za a kaddara fi'ili kina aqra'u ko a'kulu ko kaza su kuma malaman basar suka ce za a kaddara ibtida'i suna za a kaddara wa fi'ili ba ko ko qira'ati ko abin da ya kama da haka bi bismillahir rahmanir rahim kenan zan fara karatu da suna Allah mai rahama mai jin kai Eh.
an gane ko ko kuma karatu na farawarsa da sunan Allah da rahama mai rahama mai jin kai shine ibtida'i ibnu kasir da yazo a cikin muqaddima ta tafsirin sa sai ce dukkan su babu wanda ya kuskure eh in ka kaddara fi'ili yayi in ka kaddara
suna suna yayi don mi don waƙalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha kaga na an zo da suna bismillahi da sunan Allah majriha tafiyarta kaga wannan kuma nasu ne a cikin alkur'ani kuma in ka kaddara fi'il yayi domin aikin da zaka yi dama zaka fara shi ne da sunan Allah iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka sai ce babu wata matsala duk wanda ka kaddara yayi saboda alkur'ani ya tabbatar da shi akar makalla wajen karatun al-isti'aza na'am ina so a karanta ta da kira to kafin mu je cikin karatun isti'aza mu faɗi kurakuran da akwai ciki ina ganin ai shine shine maksudi shine maksudin karatun namu ma asalan dun da duk abin da ake nan tamhidi na na farko akwai abubuwa da nake so in faɗa kan Fatiha shine cewa Fatiha da ita da suratul ikhlas
ina gama da in jinkirta fatiha eh za mu zo su ne surorin da kamar cikin alkur'ani babu kalimar da ta zo a cikinsu tana ɗauke wato sura duka ta alkur'ani galibi tana ɗauke da kalimar da su aka sanya masa suna a ciki misali baqara inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara suratu ali imrana inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin suratu an-nisa'i ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa kaga tazo suratu ar-ra'd wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati suratu ar-rahman ar-rahman ina fata ana fahimta ta to سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها سورة الممتحنة يا أيها الذي يا أيها الذين آمنوا فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن تو أما سورة الإخلاص تقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له kufuwan ahad kaga babu kalimatul ikhlas amma ma'anarta tana nuhin ikhlasi shi yasa aka sanya mata suna fatiha ma ita ma haka in ka dauki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin babu kalimata al-fatiha sannan kenan sai zamanto surori ne waɗanda babu ba a cirato sunansu ba daga yankinsu a ma'anarsu aka kalla aka sanya musu suna ina fatan an fahimci wannan da kyau to sai mas'ala ta gaba game da ita wato suratul al-fatiha da ake kiranta ummul qur'an ummul kitab ummul qur'an an sa al-qur'ani ake nufi to ummul kitab din nan sai mun yi hattara ba fatiha da suna ummul kitab ba domin na farko ummul kitab wani lokaci dukkan ayoyin da ma'anarsu suke a bayyane kuma in an samu matsala ana komawa zuwa gare su sunansu ummul kitab Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi kaga akwai ayoyi muhkamatun hunna ummul kitab kaga nan ba Fatiha ake nufi ba a'a ayoyin da idan aka samu matsala ko cikin Fatiha suke ko ba cikin Fatiha ba a wajen su ake komawa kenan kishiya mutashabih mutashabih kenan nabi ummul kitab wani lokaci ana nufin lauhil mahfuz an gane ko lauhil mahfuz wanda ya kumshi duk abin da zai gudana a cikin kauri kamar da cikin hadisi hadisi menene dalili kuma Allah subhanahu wataala ce yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah yana shafi abin da yake so ya tabbatar da abin da yake so akwai maganganu da dama wa indahu ummul kitab ummul kitab tana wajen Allah nan anka ce law al mahfuz shi ake nufi to dan haka sai mutum ya gane ummul kitab ba ko da yaushe ake nufi ba wato da Fatiha sannan kalima ta ummu inji ustazu doktor Kabir Yunus na Kano a cikin littafin sa sifatul bayanin qur'ani yake cewa malaman balaga ta alqur'ani suke cewa akwai bambanci tsakanin al'ummu da alwalida in an ce al'ummu wani lokacin yana nufin mahaifiya wani lokacin kuma yana nufin a'a du asalin abu an gane tushensa wani lokaci ana nufin kuma kobuwar kan dan adam da an ka ce wato misali ummu shay'i asluhu domin Allah subhanahu wataala ce wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya na in mun ce ummuhu uwarsa saboda zai lazimce sa zai lazimce ta kamar yadda da yake lazimtar mahaifiyarsa ko kuma ummuhu a'a bobuwar kansa hawiya za ta fada cikin wuta domin hawa yahwi ya tsunduma a cikin abu kafirai kuma za su tafi ta kai don Allah ya ce fa kubkibu fiha hum wal gawuna za su tafi ta kai aka an gane ko to wannan kenan kamar yanzu yadda mutum zai sulluma cikin rijiya ya tafi da kai ko kuma yara masu wanka cikin gangari suna tsunduma suna fadawa ta kai an gane ko to kalima ta ummu wani kuma lokacin tana nufin mahaifiya za ga Allah subhanahu wataala na faɗin cewa uwa tana da kaza yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddil unsayayn fa in kunna nisa'an fawqa fawqa sanataini falahun لهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث an gane ko ummihi kaga nan mahaifiyar shi ake nufi ummahatikum iyayenku kaga nan iyaye ake nufi to kenan sai mutum ya gane cewa amma an ka ce alwalida dole sai wanda ta haifi mutum wanda mutum ya fito daga cikin cikinta domin daga walada yalidu ne aihuwa ake nufi an gane ko wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a to da haka wannan bayani ne wanda yake da alaka da Fatiha sai mas'ala ta karshe saboda kan lokaci yayi muna halinsa shine cewa shin ya halatta a karanta fatiha da wani yare ko bai halatta ba alkur'ani kenan misali cikin sallah waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa ai babu matsala ana iya yin karatu yanzu misali kawai in baka iya da larabci ba in zaka yin sallah duk da yake akwai asar wanda suke nuna cewa kana iya yin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko abin da ya kamata haka sai kai ruku'i akwai asa amma shi mutumin da bai iya karanta Fatiha ba suka ce zai iya yi da yarensa wannan mas'ala ce wadda kwanakin nan ta dan faru a kasar Gine Conakry wani limami yayi sallah da wani yare ina ganin ko yaren mandanga ne ko kane an yi gaba da shi to kaga wani tana yiwa yayi ne shi a itikadin wanda mazhaba ta inganta wani kuma zai yi da ka'idar khalif tu'raf ka safa dan asanka gashi ai duniya ta san shi to ba mu san niyyar shi ba Allah shi ya san niyyar sa amma dai shin akwai hujja waɗanda suka tafi akan wannan akwai hujjojin da waɗansu suka kafa suke cewa daga ciki akwai ayoyi a cikin suratu shu'ara Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin wa innahu shi alqur'anin nan latanzilu rabbil alamin lalle sabkakke ne daga wajen Allah kenan masdar ne urida bihi ismul maf'ul da aka ce latanzilu nazzala yunazzilu tanzilan saukarwa kenan munazzalun min rabbil alamin nazala bihi ruhul amin wanda ya sauka da shi shine ar-ruh ruhi al-amin amintacce shine mala'ika jibril ala qalbika akan zuciyarka ma'ana ya karanta ma sannan ya sauka a zuciyarka ba ana nufin a cikin zuciya kai tsaye ba don Allah ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ana nufin sai an karanta masa yake zuwa cikin zuciyarsa dan kar wani yayi istishhadi da wannan aya yace an ce ala qalbika kinan qur'ani cikin zuciyar manzo ya zo shine ma waɗansu masu aqida mummuna suke cewa ai ma'ana alqur'ani ce ta sabka a cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna kafa hujja da irin waɗannan ayoyi kamar misalin ayar da ke cikin bakara qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika kace ce an ce a zuciyarsa sannan kuma sai su kafa hujja da aya wadda ke cikin suratul naml wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim ka kawo shi na karba alqur'ani daga Allah kai tsaye a'a ba haka ake nufi ba ana nufin yana karɓar shi daga wajen Allah domin man da ya zo daga wajen Allah da shi daga wajen Allah ya samu umarni shi ne mala'ika jibrilu sai zamanto ayoyin da za su fassara waɗannan ayoyin na cewa qur'anin ya zo a zuciya su ne waɗanda su ce za a koya masa karatu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana da kuma summa da na fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha kaga sai shi mun jibrilu shi zo da alqur'ani kan mutum yazo ya ce a ma'anar alqur'ani ce kawai a cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wa sallam don suna so su kore cewa lafuzza alqur'ani daga wajen Allah suke ma'anar ta zo ne daga wajen Allah kenan tunda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balarabe ne sai yi shi da larabci da qur'ani ya sabka da mutumin da ke magana da turanci sai qur'ani ya koma turanci da ya sabka ga mutumin da yake bahaushe sai ya hausa da sauran irin da kowane irin ma yare kaga wannan turawa ma yanzu suna taimaka ma wannan aqida tana yaduwa don saboda a sa shakku a cikin lafuzza na alqur'ani wanda kuma qur'ani mu'jiz ne bi lafzihi wa ma'anahu lafuzza alqur'ani mu'jiza ne ma'ana alqur'ani kuma mu'jiza ce an gane ko sai suka ce to ai shikenan an ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin sannan wa innahu shi alqur'anin nan lafi zuburil awwalina yana cikin zuburil awwalina littattafan mutanen farko littattafai na mutanen farko ina fata an fahimci suka ce to ai littattafan farko ai ba da larabci aka saukar da su ba da wannan suka kafa hujja to sai suka ce a da an ka ce wa innahu abinda ake nuhi ambaton alqur'ani ake nufi ba shi alqur'anin ba an gane ko to sai suka ga a'a kenan su kafa hujja da wannan aya dan saboda su nuna cewa ambaton alqur'ani to sai aka sake zuwa da wani abu na biyu sai suka nuna cewa a'a akwai wata aya a cikin wato suratul a'la wadda take nuna cewa wato akwai kuma abin da yake nuna ma'anar alqur'anin tana cikin wato abin nan tana cikin littattafan farko tunda Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Musa kaga kuna fifita rayuwa ta duniya wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce manzuwa mai wanzuwa sai ce inna hadha kaga wannan yanzu ba alqur'ani yake ishara ba wannan ma'anat la fi suhufil ula suhufi ibrahim wa musa to sai aka musu raddi aka ce a wannan ma'anar ita ce ke cikin littattafan farko amma ba su lafuzzan na alqur'ani ba dan haka sai dalibin ilimi ya fahimci waɗannan mas'aloli dan zaka iske wani lokaci daliban ilimi in suka ji wata mas'ala ba bu santa ba ko kuma mutum zai je ga wata mas'ala ya sa tsammanin malamai bu su santa ba ne shi yasa bu su kawo ta ba an gane ko to wannan kaɗan dai daga cikin abin da yake da alaka da suratul fatiha da hukumce hukumcenta kuma mutum ya koma cikin littattafai na fiqhu da kuma ayatul ahkam da daban-daban daban-daban a cikin suratul muzammil da kuma suratul fatiha zai ga waɗannan maganganu daban-daban ayatul ahkam na ibn al-arabi al-maliki ayatul ahkam na imam al-jassas ayatul ahkam na at-tabari ba tabari wancan ba wanda yake da jami'ul bayan a'a at-tabari da wanda yake kira al-kayy al-harasi wanda yake ash-shafi'i domin akwai tabari mai tafsiri al-kayy al-harasi ash-shafi'i akwai tabari mai tafsiri mai jami'ul bayan akwai tabari mai tafsiri wanda yake dan shi'a ne ina fata an fahimce ni wanda kuma lokaci sai mutane suna kafa hujja da shi alhali ba shine ba na ahli sunna ina fata ana fahimta ta da dai sauransu والله تعالى أعلم تو استعاذة ده بسملة كرن تاسو نفرقو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كرا كرن ده مفتر أنا نفرقو أعوذ أ الهمزة karatun da ya gabata na harufa mun ce alhamza tana fita kasan makoshi a'udhu ainun tana fita tsakiyar makoshi zalun kuma ga karatun da gabata mun ce tana fita lokacin da tsinin harshe ya dangane da haƙora na saman baki nama na haƙoran saman baki za kenan sai mutum ya gane zai taso daga ƙasan makoshi a ya zo tsakiyar makoshi ru ya sai zuwa ga farkon baki zu a'udhu to inda muke da matsala na farko ne zai ce a'uzu yayi alhamza biyu kaga duka ƙasan makoshi yake wani kuma ya ainin guda biyu ya ce a'udhu duka ya ainin guda biyu kuskure na wajen zu kuma zalun ne ka ce a'uzu sai ka jona ce a'uzu ya yi zayun wannan kuskure ne an gane ko domin zayun ita tsinin harshe yana kasan baki tare da haƙora na kasan baki zalun kuma yana can sama kenan a'uzu ba a'uzu ba domin in ka ce a'uzu billahi ina neman tsari ga Allah amma in ka ce a'uzu al'auz yana nufin ashidda kenan tsanani ya kama ni billahi wato saboda Allah ko kuma a'uzu yana nufin al'auzu karkacewa na karkace ma Allah subhanahu wata'ala ko a'uzu talauci ya kama ni kaga duka waɗannan ma'anoni da ba su da kyau a'udhu billahi mina shaitanin rajim mina shaitan nan muna da kuskure wanda wani suna cewa mina saitani an gane ko wato cikin yarurrukan da babu shinun sai sinun to ba a ce mina saitani sai dai mina shaitani mina shaitanin rajim nan ma nirrajim nirrajim nunun tana da kasra ra'un tana da sukuni kenan da a ce nir nir ba a ce nir domin idan kasra ta gabace ra'un an gane ko wato zai zamanto murakkaka ce to amma wannan kasra za ta zamanto abin nan kasra ce asliya nirra nirra nirrajim ba a cewa nurrajim kuma ba a gunguni a ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان الرجيم أصلا شيطان الرجيم بكتبا كون الرجيم كون الرجيم أبو نقبا رجيم كنن jimun wanda kuma wasu na karanta shi da zayun musamman a cikin yaren zabarmanci da kuma yaren hillanci babu jimun sai dai zayun sai sai kaji mutu ya ce mina shaitanir razim a'udhu billahi minash shaitanir razim ko cikin ma Hausa zaka ji wani cewa a'udhu billahi minash shaitanir razim to wannan kuskure ne ina fata an fahimci ne sai dai ya zama to rajim sannan kuma in an ce a'udhu bai halatta a ja ba wani zaka ji ya ce a'uzu ko ne ba ya ce hamza ya ce uzu kuskure ne ko kuma a'uzu wani kuma sai ya ja duka biyu ya ce a'uzu billahi minash shaitanir rajim sai a buga mai to akwai dadi a ran mu amma banna ta yawa an gane ko dan haka dai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تو أقر وقال in mutum ya ce a'udhu ai ya ga hamza kuma ya ga ainun duka daidai a'a ba dai bane a'udhu ne ai in ka ce a'udhu kamar tambayar kanka ne ka kai shin ina neman tsari ne ga Allah tunda hamzatul istifhami ta ka kara a kari akai kenan kari akai eh shi kuma u maddu tabi'i ne ba a jan shi fiye da biyu wallahu a'lam karanta isti'aza waɗansu malamai sun ce wajibi ne waɗansu kuma malamai sun ce mustahabbi ne an gane ko wasu kuma sun dauke shi sunna muakkada amma dai mu muna ɗauka shi duk lokacin da mutum zai karatu alqur'ani ko ba mu wajabta mishi ba tunda in ba mu wajabta mishi ba za mu ce yayi zunubi amma in mun ce wajibi ne kenan yayi zunubi in ba mantuwa yayi ba amma dai mu ɗauke shi sunna muakkada kuma yana da muhimmanci duk ko aikin da zaka yi ka nemi tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci ni mai so ya duba a cikin littattafan ayatul ahkam duk littattafan da suke magana akan fiqh jami'ul ahkam na imam al-qurtubi at-tahrir wa tanwir na imam ibn ashur kadiba cikin suratul nahl wajen karkashin ayat fa idza qara'ta al-qur'an fasta'id billahi minash shaitanir rajim na'am sai kuma bismillah karamakallah bismillahir rahmanir rahim ita ma ba a janta za a ce bismillah akwai mai cewa bismillahirrahmanirrahim bismillahi a'a bismillahi babu wani ja'ala na biyu ba a yi masinin shadda a ce bismillahi ko ba gane ba saboda mutane in ma mutum zai tashi sai ya ce bismillahi a'a a'a wannan shadda kara ta kai babu ta bismillahirrahmanirrahim kuma ba a cewa bismillahi rahamani rahim a'a bismillahir rahmanir rahim saboda nunun kin nan za ta shiga cikin ra'un sai mutum zai raba eh a bismillahir rahman bismillah ar-rahman ar-rahim okay tunda in ka raba ma dole sai ka fitar da ra'un din to amma in ka ce bismillahi rahmani rahim ai ka fitar da alifun da lamun da ra'un ma gaba daya ko ka tsaya ko ka wuce a suna da ma'ana kuma wajibi ne ina fata an fahimci ni domin ba a karanta qur'ani da ra'ayi ko da yarenka a a yadda Allah ya saukar da shi zaka karanta shi kenan bismillahir rahmanir rahim kuma rahman ha karmina ba a cewa rahmani kuma ba a cewa rahamani ayi maha'un fatha sai dai ayi mata sukun kuma ha karamina rahmanir rahim rahim kuma ba a cewa rahim an gane ko to haka maka lamu ta bismillahir rahman kama yir rahmani ya mai da haun yaun wannan shi ma kuskure ne ba a cewa bismillahir rahmanir rahim kun ba a cewa bismillahir rahmanir rahim duk mun yi bayanin wannan duk ba a ce ma Allah Allah fi kuma ba a ce ma Allah Allahi dan wanda zai ce bismillahir rahmanir rahim saboda a san abin nan ne
da daga Allah saka da alkhairi a gaban Allah sai ma'ana zura bismillahir rahmanir rahim na'am lokaci da suna Allah mai rahama mai jinkai na'am to aka roƙa Allah mubasharatan saboda lokaci muna iya muje saboda cikin Fatiha ko cikin suratul Fatiha na'am aya ta farko ko aya ta biyu mun faɗi sabani akan wannan alhamdulillahi rabbil alamin wajen shafi'iyya wannan ita ce aya ta biyu wajen jamhuru ita ce aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin kurakuran da muke ji na farko wajen al al wasu na cewa ale ale hamdu alhamdu wannan kuskure ne alhamdu alhamdu menene kuskuren bidab wato kamar lamun kin ake kin daurewa sai ana masa kalkala sai a ce ale ale ale hamdu ale hamdu shi kuma abin da ya dace alhamdu wajen hamdu wasu na mai da ha babba su wato su kawo ha babba wurin ha karami tunda mun ce ha karami yana tsakiyar makoshi ha karami yana kasan makoshi to sai ka mutum ya ce alhamdu cikin yarurrukan mu haka muke faɗa alhamdulillah amma a qur'anance alhamdu to shi alhamdu in yana ɗauka wata ma'ana eh zamu zo kan shi bari mu kare da kalmar sai mu bada ma'ana alhamdu wani kuma sai ya ce alhamidu hamidu alhamidu lillahi kuskure ne alhamdu shi mene ne kuskuren take kuskuren mimun ya kamata a yi masu kuni a daure ta cak sai an kai mata kalkala an ka ce alhame hame sabanin ka ce alhamdu to idan muka kare da alhamdu kafin mu je gaba mina na idan mutum ya ce alhamdu take rushi da ha babba to tana nufin alhumudu alhumudu shine alyubsu wal mautu abu ya bushe ko ya mutu kaga in mutum ce alhamdulillahi ya ce Allah ya bushe ko kuma Allah ya mutu wannan kuma kaga in mutum yayi da gangan ai istighfafi ne da al'amarin Allah wannan kafirci ne ma karara menene dalilin alhumudu yana nufin mutuwa Allah ce wa taral arda hamida a cikin suratul hajj ko za ka ga kasa ta bushe kuma ce ta mutu to kaga kenan kuma mutum ya ce Allah ya bushe wal iyadu billah alhamdulillahi dalun tana da dhamma za a ce du to kaga wani za yi cewa alhamdu sai ya maida ya hamakallah zai maida dalun ra'un sai ce alhamdu rillahi ɗai kenan wani kuma zai maida dalun kin nan ya dunkule ta yi ta kamar matsayin gunguni da ka ji ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ba a san yace ba da yace di du babu wanda ya sa abin da kuɗi to kaga wannan a ci duhu ta kamar yadda yara suke cewa an gane ko alhamdu lillahi lillahi ba a cewa rillahi an gane ko a mai da lamun wato matsayin ra'un alhamdu lillahi ba a cewa alhamdu lillahi a ja shi kwarai a amaddu tabi'i ne alhamdulillahi shi kina a wuce ba a cewa lillahi rabbil alamin akwai masu yin wannan sai alhamdulillahi rabbil alamin kuskure ne lillahi ba a cewa lillahi rabbil alamina allahi shine wanda ya lankwashe ba a cewa Allah ya lankwashe layya an gane ko lawa yalwi wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab to ko kuma alhamdulillahi ba a cewa lillafi domin laffa shi ne ya yi kwana ko ya lulluɓa to kaga ba a cewa Allah ya lulluɓa ko Allah ya yi kwana an gane ko don Allah bai tsoron kowa kuma Allah babu wata hanya wadda za a ga hanya da Allah zai ɗauka ya yi kwana an gane ko alhamdulillahi rabbil alamin an gane ko ba a cewa rabbina rabbina alamina rabbil alamin ba a cewa rabbina alamina alamin ainun ce ba a mai da ita alhamda a ce alhamdulillahi rabbil alamin sai dai alamin to aya ta gaba kinan zamu ji ko sai arrahmanir rahim ba a ce arrahmani arrahimun arrah kuma ba a ce arraha ai masa fatha sai dai a ce arrahmanir rahim rahman ba a ce rah a mai da shi babba domin rahman da rahim dukkan shi na iya koma kamar magani wanda injiyojin mutum suka kulle wanda ake ake shafa ma mutum to kaga mutum bai mai da Allah foma Ar-Rahmanir Rahim to nir rahim kin nan ana son kasar nan ta fito da kyau ba a ce Ar-Rahmanur Rahim ko Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim sai maliki yawmiddin to ko kuma maliki yawmiddin to wannan kuma fagen qira'at manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta da maliki yawmiddin ya karanta da maliki yawmiddin kinan nan ba za mu zo mu ce wanda ya karanta da maliki yawmiddin ba in dai yana karanta da qira'at da an ruwaito ta haka to nan ba kuskure bane saboda wani zaka iske zai kuskurantar da mai cewa maliki yawmiddin wani kuma zai kuskurantar da ke cewa maliki yawmiddin maliki yawmiddin yau wajen maliki ko maliki ba a yi makafin shadda a ce maliki ko maliki ai shadda a'a maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin amma maliki kuskure na yawmiddin na akwai kuskure da mutane suke cewa yo da Hausa na ake cewa yau amma maliki yawmiddin ko maliki yau yawmiddin a'a yau ne yawmiddin kuma ba a cewa yawmaddin a yi mata fatha a ce wato yawmaddin maliki yawmiddin sai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka ba a ce iyaka sai a yi mai ya'un shadda a ce iyyaka iyyaka na'budu ba a cewa iyaka kuma ba a cewa na'a budu sai a ce na budu a daure ainun to ba a cewa na'a budu sannan kuma ba a cewa iyaka na'a badu ko na badu kuskure na sannan ba a cewa iyaka na mudu mudu a mai da shi mimun shi ma kuskure na iyaka na budu wa iyaka nasta'in wa iyaka ba a cewa wa iyaka nasta'in ba a cewa nasta'in nasta'in nasta'in saboda mi saboda babu alif nasta'in kun ba a cewa nasto'in ko nasto'in sai dai nasta'in ta ainun kuma ba a cewa nasta'in da alhamza wadda a ƙasan makoshi sai dai tsakiyar makoshi ko makogaro ko makoliyo nasta'in in in ya bambanta da nasta'in ihdina siratal mustaqim ihdina siratal ba a cewa ihidina ihidina kasra ce sai dai a ce ih ihdi ihdi ihdi ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim kuma ba a cewa ihdina siratal saboda wani in ya ga alif sai ce sai ya ja a'a kawai nunun cikin sadun kai tsaye waɗannan alif guda biyu da lamukin dubbar su zaman su lahiya a cikin karatu dan ba za su tashi ba ihdina siratal ihdina siratal an gane kun ba a cewa ihdina siratal da sinun in ba kira'ar da ta zo da shi ba wanda kuma nan fagen ilmul qira'at ne kuma ba mu da wagga qira'a a nan Nijar balle wani ce a'a ihdinas siratal aida warshi da nake karantawa warshi ba da haka yake karantawa ba dan uwa wannan qira'a a Nijar ma kwata kwata babu ta ina fata an fahimci ni qira'a ta Ibn Kathir ko to dan haka dai da sadun ne ihdinas siratal mustaqim siratal ba a cewa siratal don ba ta umbani kuma ba a cewa siratal tun da cikin qur'ani babu tol sannan ba a cewa siratal don cikin qur'ani babu tsa ihdina siratal mustaqim wajen mustaqim wasu na cewa mustaqim kuskure na domin babu alif na wanda ake ja ihdina siratal mustaqim musta musta musta ba a cewa ko mustaqim ko mustaqim a'a mustaqim qim kin nan kuma ba a cewa kim an gane ko mun yi bayanin wannan da qafun da kafun mafitar su kusan wuri guda take amma kafun tana ƙasa kafun tana sama idan mutum ya buɗe bakinsa a wajen hakin wuya wani nama da annan cikin makoshi wanda mutum yana ganinsa a sama kusan shi nan ne kafun take kafin kuma tana ƙasa mun yi bayanin wannan a cikin karatu da muka gabatar na harufa an gane ko kenan sai ka ce mustaqim baka cewa mustaqim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم صراط الذين باتوا صراط المو هدي طاشي بس من تبا اتوا صراط الذين كو صراط الذين كو صراط الذين سيد صراط الذين الذين باتوا الذين da zayun domin mi domin zayun idan mutum zai faɗe shi a tsinin harshen shi yana tare da haƙura na ƙasan baki siratal lazina amma kuma mutum idan ya kai tsinin harshen saman baki nan na bai faɗin zalun siratal ladhina vi vi vi siratal ladhina kaga in kace siratal ladhina an'amta alaihim Allah ka shiryar da ni hanya waɗanda kai ni'ima akan su amma in kace siratal ladhina kace Allah shiryar da kai hanya kawa to ba mu sani ba ko wace irin kawa kaka nuhi ko kaka Allahu a'lam dai amma dai an canza ma'ana alqur'ani domin zina ita ce kawa ko almalu wal banun zinatul hayatid dunya siratal ladina an'amta alaihim an'amta to nan an alhamza ce muka ce alhamza tana fita kasan makoshi ainun kuma amta ainun kuma tana fita tsakiyar makoshi ta'un kuma tana farkon baki tare da rufin baki da haƙora na gaban baki na sama an amta kenan za a taso daga tsakki ƙasan makoshi a an a zo tsakiyar makoshi am a zo farkon baki ta siratal ladina an amta ba a yin alhamza biyu a ce an amta ko kuma a yi ainun biyu a ce an amta صراط الذين أنعمت عليهم عليهم كنن ba a cewa alaihum qira'u qira'u qira'u inda muke karantawa da su duk da yake akwai qira'a da take karantawa da shi ba cikin ilmin qira'at muke ba qira'at hamza kamar yadda muka sani an gane ko to kinan siratal ladina an'amta alaihim an gane ko kan mutum ya ce da warshi yake karantawa warshi shi ma alaihim na karanta kaka ce mutane alaihim ka ce kai warshi ta kake karantawa da ita ina fata an fahimci ni kuma ba a cewa an'amtu alaihim domin in mutum ya ce siratal ladina an'amtu alaihim to in yayi da gangan ya fita daga cikin musulunci domin ya ce hanyar waɗanda ni ni ni'ima akan su ma'ana kiran kamar shi adda aljanna da wuta zai sa mutane aljanna da wuta sai dai ka ce siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su Allah kenan غير المغضوب عليهم ba a ce غير المغضوب عليهم mun faɗi wannan a cikin yare na bugaji ghainun da ainun akwai su amma wurin ghainun sai su maida shi ainun ainun kuma sai su maida ta wato ghainun kaga airi ainun tana tsakiyar makoshi ghainun kuma tana farkon makoshi inda ake hada miyau ko yawu kaga ba a ce airil ma'dubi alaihim a sai dai ka zo nan farkon makoshi sama ka ce ghairil maghdubi alaihim to don haka ba a juya su amma su juyawa ne suke yi inda akwai ainun sai su maida shi ghainun inda akwai abin nan ghainun kuma su maida ta ainun ghairil maghdubi maghdubi ba a ce maga maga ayi fatha sai dai a ce maghdubi مغضوب غير المغضوب عليهم مغضوب باتا مغضوب domin ba'un tana da kasra ghairil maghdubi alaihim maghdubi alaihim wala dallin sannan ba a cewa shi dadun mun faɗa cikin karatun da ya gabata yana fita a lokacin da kaso ɗaya bisa uku na halshe ya karkata zuwa ga daidai haƙora na ƙuryar baki gubba ko abin nan to lokacin da yake tare da na dama ko na hagu do do ko do amma ba a cewa gairil maglubi alaihim ko walal lalina ko walal rwarina ko walal dallina ko walina a a do yake ina fata an fahimce ni bayani ya gabata a cikin koyon harufa to walal do mudin ana kiran sa maddu wato allazim wanda ana jan shi kamar shidda kinan zai zamanto kamar segonda dai hudu in za mu doka misali a hankalce misali to wani sai ka ce ghairil maghdubi alaihim wala dallin ya wuce a a sai an ja shi dallin kuskure na karshe kuma sun da lokaci ya fara matsowa sai mu gane cewa lamun kin nan biyu ne in mutum ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dallin kuskure na saboda saboda lamun biyu ne idan ka ga shadda ga harafi yana nuna harafi biyu ne to lamun ta wato lamun ta farko tana da sukuni lamun ta biyu kuma tana da kasra kenan in ka ce ghairil maghdubi alaihim wala dallin kaga in ka ce dall lamun mai sukuni lin wata mai kasra mai kasra to amma wasu ka iske sun yi banna ba su zuwa da shi an nuna mini lokaci yayi kenan za mu tsaya eh wai abinda na so mu bari bayan waccan awa da zamu yin karatu sai mu zo mu dan yi bayanin Fatiha din an gane ko mu dan karanta ta mu yi da karasa bayani sai mu shiga cikin wancan bayani na ahkamu tashmi sauraro kada ayi nisa da akwatin radio insha Allah za mu je hutun rabin lokaci sai mu dawo insha Allah mu ci gaba da kasancewa tare da mu insha Allah